نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata biyar ga watan safar shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira andan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 21 ga watan takwas shekara ta 2023 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljin wa shaitan wallafar al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala yawwa idan ba a manta ba muna cikin alfaslu sadis a cikin wani littafi mai albarka wanda shine fasali na ƙarshe fasalin da ke mana bayani game da tahsinat biddul jin katangu ko kariya da ya kamata mutum ya katangu da su ko ya samu kariya da su daga shidani wanda malam ya fara kawo mana su mun tsaya ne a alhisnu samin katanga ta takwas wacce ita ce alistiyaza neman tsari balin ya fara kawo mana guraren da ya kamata a ce kowanne ɗaya daga cikin musulmi yana neman tsari daga shaidani lokacin da ya tsinci kansa a cikinsu ya kawo mana guri na farko shi ne lokacin da mutum ya ji zungura daga shaidani ko ya ji wani abu na saban Allah maɗaukakin sarki yana ɗarsa masa ko yana faɗo masa guri na biyu shine yayin karatun alkur'ani lokacin da duk mutum zai karanta alkur'ani ya kamata ya nemi tsari daga shaidani to anan sai yake ka mana wata doguwar magana ta babban malami ibn al-qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullah wanda yake cewa a hikimar da yasa Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta neman tsari daga shaidani lokacin da mutum zai karanta alkur'ani wasu abubuwa ne da dama malam ya fara jero mana su mun karanta na daya mun karanta na biyu ina ji na uku ma mun karanta shi amma dai zamu tashi na uku insha Allah ta'ala malam yace wa minha daga cikin abin da yasa ya kamata a nemi tsari daga shaidani annal mala'ikata tadnu min qari'il qur'an lallai mala'iku suna kusantowa ga dukkanin mutumin da yake karanta alkur'ani duk yayin da ka zauna kake karanta alkur'ani ko wasu jama'a suka keɓance suke karanta alkur'ani to mala'iku suna zuwa su kewaye su kamar yadda hadisi na daban ya bayyana haka wata sami'u li qira'atihi suna sauraron qira'ar shi wannan mai karatun kama fi hadisi usayd ibn hudayr kama yadda yazo a cikin hadisin babban sahabi usayd ibn hudayr radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda lamma kana yaqra'u yayin da ya kasance yana karanta alqur'ani wara'a mithla dhillat fiha mithlu almasabih kawai sai yaga wani abu a saman sa kai kace girgije ne haka tsuri guda a saman sa yana yin sama yana yin sama a cikinsa kuma akwai wani abu mai haske yana haskako daidai setin inda wannan girgizan yake saboda haka gidansa ya haske da wata irin fitila kuma hasken sama yake yi haka sama yake lokacin da ya zuwa gan shi faƙala alaihi salatu wasalam da safiya ta yi ya zo ya kawo rahoto wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gani da daddare sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa tilkal mala'ikatu ya ce waɗannan abubuwan da ka gani mala'iku ne abin da ya kawo su shine sun zo suna sauraron karatunka don kuwa wannan ya faru da shi wancan sahabi usaid ibn hudayr lokacin da yake karanta suratul kahfi da daddare yana karanta suratul kahfi akwai dokinsa da ke ɗaure a farfajiyar gida sai ya ji dokin yana haniniya haniniya da ta wuce ka'ida saboda ka sai ya rabu da shi ya ƙara ji ya ci gaba can dai da ya fito shine sai ya ga wannan abu to shine sai dan tsorata ya dan razana shine da safi da ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga masa cewa mala'iku ne suka sau suka sakko suna sauraron karatun ka eh yace da ka ci gaba da karatun da ka gansu saboda haka duk lokacin da mutum yake karanta alqur'ani mala'iku suna zuwa inda yake wannan karatun nasa sai malai ce wa shaitanu diddul malaki ka san ko shaitani duk inda yake kishiyar mala'ika ne eh kamar ruwa ne da wuta yadda ka san ba sa haduwa a waje guda idan akwai ruwa to wuta za ta mutu in ko akwai wuta to babu ruwa a wajen to haka mala'ika da shaitan suke ba sa haduwa a waje guda mala'iku Allah madaukakin sarki ya sanya su domin su aikin da yake nasa su aikin da yake wajen kare 'yan adam daga shi shaidan shi kuma shaidan babban burinsa da aikinsa shi ne ya ga an kaucewa Allah maɗaukakin sarki to kaga aikinsu kishiyoyin juna ne wa aduwihi kuma maƙinsa ne diddu shaitan wa aduwuhu kuma maƙinsa ne fa umira alqari'u saboda haka sai aka umarci duk mutumin da zai karanta alqur'ani أن يطلب من الله تعالى مباعدة مباعدة عدوه عنه da ya nemi Allah maɗaukakin sarki ya nesanta wannan maƙiyin nasa daga gare shi hatta ya haɗura khasu mala'ikatihi har keɓantattun mala'ikun Allah su samu damar halattowa inda yake wannan karatun nasa fa haza manzilatun malaiti wannan wani matsayi ne la ya ji jami'u fi hal mala'ikatu wash shaitan wanda mala'iku da shaitanu ba za su haɗu a cikin ta ba lokacin da kake karanta alqur'ani ko dai ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki shaitan ya gudu ya bar inda kake ko kuma ka ki neman tsarin Allah madaukakin sarki shaitan ya halatto ya hana ka karatun wannan shine amma mala'ika ba zai zo wajen ba shaitan ya zo wajen wa minha na hudu daga cikin dalilin da yasa aka ce mutum ya nemi tsarin Allah subhanahu wataala yayin karatun alqur'ani anna shaytana hakika shi shaydan yajlibu alal qari'i bi khaylihi wa rajlihi hatta yashghilahu anil maqsud bil qur'ani duk lokacin da mutum ya zauna ya fara karatun alqur'ani to shaydan yakan kawo dauki akan sa gaba daya yakan yo dauki akan sa gaba daya bi khaylihi wa rajlihi da rundunarsa na mahaya wanda suke kan ababen hawa da kuma rundunarsa na kafa shi ne bai khailihi wa rajilihi ma'ana gaba ɗaya zai ɗauki kan mutum ya taho domin ya san karatun alkur'ani abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske har ya shagaltar da shi daga almaqsudi shine babban abin da ake nufi bil qur'ani wajen karatun alkur'ani menene abin da ake nufi lokacin da mutum yake karanta alkur'ani malai ta huwa tadabburuhu wa tafahumuhu shine tadabbarin alqur'ani kuma da kokarin fahimtarsa me tadabbarin alqur'ani lokacin da kake karanta alqur'ani ka rinka hararo kana halarto da ma'anonin abin da kake karantawa lokacin da kake karanta idza jaa nasrullahi wal fath to ka rinka halarto menene ma'anar idza jaa nasrullahi wal fath shine zai sa ka rinka jin zaki da dadin karatun alqur'ani a cikin ranka amma in kana karanta alkur'ani irin karatun jarida ko kuma karatun nobel to babu abin da zaka ji a cikin alkur'ani sau karantawa kake zir kana tafiya kana tafiya shikenan babu abin da zaka ji qur'ani so so ake karinka jin sa a ranka inda kake karantawa na azaba karinka jin azabar a ranka karinka jin tashin hankalin abinda wanda suka saba wa Allah madaukakin sarki suka shiga cikin azabar karinka jin wannan tashin hankalin a cikin ranka idan wajen rahama ne ka rinka hararo rahamar kana kokarin sa kanka a cikin mutanen da suka aiki suka samu kansu a ciki ko za su samu kansu a ciki kai ma Allah ya saka a ciki idan guri ne na gargadi ka gargadu da wannan gargadin idan guri ne na kwadaitarwa ka kwadaitu da wannan kwadaitarwa haka ake so to dan Allah idan mutum baya fahimtar abin da yake karantawa ta yaya za a kai wannan kaga ba za ta yi ba to kaga anan wajen lallai ya kamata ko in ce ya wajaba ga dukkanin musulmi alal kalla ya dan samu wasu daga cikin ma'anonin ayoyin alkur'ani ba sai ka zama malam tafsiri kamar yadda ake yi ba a alal kalla ma'anonin na kusa kusa ka same su eh ka san me ake nufi zaka ce idza jaa nasrullahi wal fathu idan taimakon Allah ya zo wal fathu da fatahi da yadda Allah madaukakin sarki zai wa annabinsa ta goma shi ta shiga addinin musulunci wa ra'aitan nas yadkhuluna za ka ga mutane a wannan lokaci suna ta shiga fi dinillahi a cikin addinin Allah afwajan tawaga tawaga kungiya kungiya fasabbih bihamdi rabbika to ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka godewa kaiwa kai tasbihi wa ubangijinka tare da gode masa wastaghfirhu kuma ka nemi gafarar Allah madaukakin sarki innahu kana tawwab to kaga Allah Allah idan ka hararo wannan ka san abin da kake faɗa ba wai tafsiri ne mai zurfi da ka san shi ba a'a Allah Allah kun kalmomin da kake faɗa kana hararo su kana hararo su zaka ji Qur'ani ya fi shiga jikinka shi sa mafi karanci ko da tafsirin in raddul azhan raddul azhan na malam sheik abubakar gumi allah maɗaukin sarki masa rahama za ga ɗan ƙarami ne mujalladi ɗaya ne duk da wani lokaci aka buga shi mujalladi biyu ka ɗan same shi ka sa a gaban malami ka karanta ana ɗan halatta maka da ma'anarsa ne ko aisarar tafasir akwai littafi mai suna aisarar tafasir shi ma mujalladi ɗaya ne kawai akwai tafsirai ƙanana ƙanana wanda za ku ga ba su mujalladi ɗaya ba ka sa shi ka karanta in na ce ka sa shi karanta yadda muke karanta littafin da mujamma baki mafassara shi baka zaka mata to idan kai haka insha Allah ta'ala Allah zai taimake ka wajen fahimtar ma'anonin alqur'ani amma yadda kake karanta alqur'ani ba za ka san zaukin sa da zakin sa ba idan baka san ma'anar sa ba tsakani da Allah kuma abin da yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani daga cikin manufofin shine akwai tadabburi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati ba haka Allah ya ce ba littafi ne da muka saukar da shi daga gare ka mai albarka sai Allah ce liya dabbaru ayati dan su tadabburi su kai komo su kokarin hararo ma'anonin cikin sa haga daga cikin abin da yasa Allah madaukakin sarki saukar da shi kenan sai da ma Allah subhanahu wataala ya kalubalance mu yace afala yatadabbaruna alqur'ana shin ba za su rinka tadabbarin alqur'ani bane dan me yasa su rinka tadabburi suna ganin menene alqur'ani ya kunsa Allah ce am ala qulubin aqfaluha ko kuma an saukar da shi ne a cikin zukatan da suke arife an samu kulli an game su ba abin da yake shiga ciki kaga Allah ya kiyaye da irin wannan zukatan aiko Allah ya raba mu da su wata ayar kuma Allah madaukakin sarki ce walau kana min indi min indi ghairillahi idan ka kalli qur'ani inda zaka iya tadabburin sa inda a ce daga wani Allah madaukakin sarki yake lawajadu fihi ikhtilafan bi kafiran da ka samu sabani mai yawa a cikin sa yadda kaga idan ina magana kana magana ko yana magana za ga maganganun mu lokaci suna cin karo saboda mu ƴan adam ne muna kuskure ba haka bane amma maganar Allah fa babu kuskure a cikin ta to ba za ka kalla haka ba wallahi sai ka san zabin alqur'ani musamman idan mutum ya fahimci balaga eh ya san balaga a larabci ya san adabi a larabci ya san nahu a larabci to anan zaka ƙara gane daɗin alqur'ani shi sa wasu malamai kawai sai su zauna sai su fito sai su kokarin tato su fito da fasaha da take cikin alkur'ani wai duk mai karatu da yake fahimta yaran idan yana karanta shi ya rinka jin wannan zaƙi fahimwa wannan shawara ce nake ba mu samu ɗan tafsiri haka kai barin ba mu shawara ko da tafsirin malam bakar kuma na hausan nan ai don mun san shi ko da allah ka same shi karanta shi sa abin da ya sa aka sa malam bakar gumi ya rubuta wani tafsirin kina ai za ku ga tafsiri ne amma da hausa kusan kasar saudi arabia ta ɗauki nauyi kusan da yare kala-kala-kala aka fasara al'urani sun fi yare nawa a nan mu da aka kalli hausa na ɗaya daga cikin yaren da ke da tasiri sosai sai aka sa malam abokan gumi sai ya fassara shi da hausa za ka gashi nan ka ɗauka za ka rinka binsa da hausa ka ake ake abin nan ɗansa alal akalla ka ɗauki wannan hausa ka rinka halatto da shi za ka ƙari insha Allah ta'ala Allah ya samu dace malai ce to ɗaya daga cikin manufofin shaɗan shi ne kautar da kai ya hana ka samun zaƙin alƙur'ani shi ne mai tadabburinsa malai ce wa ma'arifatu ma a rada bihil mutakallimu subhanahu shaɗan kuma ya hana ka a ƙoƙarin sanin ma a radar mutakallim abinda shi mai zancen yake yake nufin ka sani a cikin alƙur'ani waye mai zancen shi ne allah maɗaukakin sarki to shaidan sai kokari ya hana ka abinda Allah yake so ka sani ya hana ka sani domin me domin kana karatun hankalinka ya tafi wani wajen bakinka ne yake furta kalmomin alqur'anin amma zuciyarka da za ta karbi sakon ita kuma tana wani wajen kaga an samu matsala ke eh aiki dai kake amma kuma ka raba rabo biyu bakinka ne yake magana zuciyarka tana wajen ba ka fahimci abinda Allah madaukakin sarki yake so ya faɗa ba malai sai fa ya harisu bi juhudihi saboda ka sai shaidan yayi kwadayi da duk irin kokarin da zai yi ala ay yahula baina qalbihi wa baina maqsudil qur'an akan yaga ya raba ya shiga tsakanin makasudin saukar da alqur'anin da kuma zuciyarka da take karanta take karbar sakon alqur'ani yaga ya raba su fala yukammilu intifa'il qur'an mala yace amfanuwa da alqur'ani ba zai cika ba lokacin da zuciyarka take daban bakinka yake daban mala yace fa umira inda shuru'i ay yasta'iza billahi azza wa jalla minhu to a lokacin sai aka umarci mutum yayin da zai shiga karatun alqur'ani yayi marma zai ce a'udhu billahi minash shaitani a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi duk zaka iya faɗa wannan idan mutum ya faɗi wannan sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi game da muka faɗa a baya sai ya kare maka sai ya tafiyar maka da shaytani shikenan wa minha daga cikin dalilan da yasa aka ce mutum ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shaytani yayin karatun alqur'ani annal qari'a shi ba mai karatun alqur'ani ya sani cewa yunaji Allah ta'ala bi kalamihi ganawa yake da Allah maɗaukakin sarki da wannan zancen nasa lokacin da kake karatun alkur'ani ganawa kake da Allah maɗaukakin sarki da zancen Allah subhanahu wata'ala wallahu ta'ala ashaddu adhanan lil qari'i hasnu sauti bil qur'ani min sahibil qainati malaiti hakika Allah maɗaukakin sarki ya fi tsananin sauraron alkur'anin da kake karantawa sama da sahibul ƙaina shi ne ma'abocin ‘yan mata da suke masarawa da wasu alƙainatu su ne irin ‘yan matan da larabawa suke ajiyewa wanda da idan ba larabe yana jin nishaɗi da yamma ko da wani lokaci haka sai ‘yan mata su zo suna kiɗa suna rawa a gabansa suna waƙoƙi shi kuma yana zaune yake shingida a kan fulo yana kallon sai yana jin daɗi suna da wannan al'adar kamar yadda za ka ga a yanzu waɗanda suke gani cewa jin kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe shi yake kwantar musu da rai za ga idan yamma ta yi sai mutum ya tafi gidan ƙoroso sai mutum ya tafi gidan kaza ba haka ba ne shi wannan zuwa gidan ƙoroso shi ne abin da yake kwantar masa da hankali in bai je ba sai ya rika ji kamar zazzaɓi yake yi wani ya tafi gidan gala ba haka ba ne ana kiɗa ana rawa yana jin daɗi a ransa to suna da irin wata al'adar su ma kaga wannan duk maguzanci ne mu irin namu na bawushe ko to su ma nasu maguzancin kenan haka suke to yadda shi wannan zai zauna a gaban yan mata yana kallon suna rawa yana jin daɗi to Allah madaukakin sarki suna tsananin san irin wannan abu to shine sai aka kwatanta Allah madaukakin sarki ya fi tsananin sanya kunne lokacin da kake karatun alkur'ani sama da shi irin wancan yadda yake sauraron wannan kada kadan da wake-waken Allah subhanahu wataala ya samu dace yace wa shaytanu inma qira'atuhu ash-shi'r wal ghina shi ko shaytan ka sani shi karatun sa tilawar sa shine waƙe-waƙe da kada kade eh wannan shine tilawar shaytani eh kai kuma musulmi ne tilawar ka menene mecece karatun alqur'ani ba haka bane dan bawushi ya ce ko wani tsuntsu kukan me yake kukan gidansa yake to su shaytanu tilawar su shine kada kade da waƙe-waƙe kai kuma musulmi mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilawaka da nishadin karjin da ɗinka shine mai karatun alkur'ani to kaga duk wanda zai kasance shi a halin yanzu baya jin daɗi baya sakewa baya morewa sai ya ji kaɗe-kaɗe da wake-wake kaga mutum hankalinsa wato ya yi wani kuli lokacin da yake jin kaɗe-kaɗe ya yi shuru kai ka ce aya ce take sauka a cikin zuciyarsa saboda ya kunna wani mawaƙi da yake jin daɗin hankalinsa ya kwanta to wallahi wannan abokin shaɗan ne ko ya sani ko bai sani ba e shedan ya riga ya gama hure masa kunne ya gama yin sheka a cikin zuciyarsa sai dai kuma yayi ta kokarin rabuwa da shi ta istighfar ya ta uzu billahi ya koma ga Allah madaukakin sarki amma lokacin da ake karanta alqur'ani innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah sai Allah mai Allah ya ce mai wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun kaga kaje musulmi kenan haka Allah ya ce innamal mu'minu idza dhukira duk lokacin da aka ambaci Allah suka ji an karanta alqur'ani wajilat suka zuciyarsu ta koma ga Allah madaukakin sarki ta razana wa idza tuliyat ayatu duk lokacin da aka karanta musu ayoyin Allah madaukakin sarki zadatum iman sai ga imanin su ya kamu amma dan Allah kida da waka yana ƙara imani sai dai ya dasa maka munafinci haka Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa kiɗa da waƙa sauraron su munafinci yake dasawa a cikin zuciya munafinci yake dasawa a cikin zuciya wallahi yan uwa kiɗa da waƙa malamai suka ce magagi ne da shi inda ka san magagin giya yadda mutum ya sa giya idan ya sha giya yake tambele haka kiɗa da waƙa yake magagi ne da shi lokacin da zai je abin da ba shi kenan bai sani ba na ɗaya daga cikin mafi girman makamin shaidan na ɗaya daga cikin mafi girman makamin shaidan shine kiɗa da waƙa shi sa duk inda ake wani abu na shaidanci galibi za ga akwai kiɗa da waƙa a wajen duk inda ake so a wani abu na shaidanci sai a sa disko a wajen sai ka ga abin ya saji eh sai ga abin ya saji ana ta yi ba haka bane saboda shedan yana wajen ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa shedan ma ya rinka shiga jikin mata kiɗa da waka saboda tsakani da Allah suwaye suka fi san kiɗa da waka za ga mata ne ita da yanzu ma sabaran mu suna so sosai suna saurara amma da za ku ga wanda ko a da wanda suka fi san kiɗa da waka da wasa su wane ne mata ne to shi sa sai ka ji an ce shedan a jikin mace sau goma ka ji an ce shedan a jikin namiji sau ɗaya ba washi sau ne ke tambaye me yasa shedan baya shiga cikin maza kai ne dai baka sani ba yana shiga mana nawa ne mazajin ga shedanin daga aljanu na jikin su suna zuwa wajen masu rukiya kuma yan masu rukiya kai ne dai baka sani ba amma akwai sai dai mafi yawan wanda suka fi shiga jikin su shine mata saboda irin waɗancan abubuwa eh waɗancan abubuwa yanzu koda koda mai DJ ne zo yasa DJ ya fara kiɗa didim didim so ya suka fi yawa a wajen sai ga mata ne mata ne sai ga ana lillikowa ana zuwa ana gani wai mai ake ne sai a zo a taru Allah maɗaukin sarki ya kare malin ce fa umira qari'u anan ma sai aka umarci mai karatu ay yatrudahu da ya kori shedan bil isti'azati ta hanyar yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim inda munajati Allah yayin ganawa da Allah subhanahu wata'ala wastima'ir rabbi qira'atahu da kuma lokacin da Allah madaukakin sarki yake sauraron karatunsa yawa sai mutum yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin kada shaitan yazo ya raba ka da jin dadin karatunka na alqur'ani da kuma yadda Allah madaukakin sarki yake sauraron karatunka wa minha daga cikin dalilai da yasa aka ce mutum ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shaitani yayin karatu anna Allah subhanahu haqiqa Allah madaukakin sarki akhbara annahu ma arsala min rasulin Allah maɗaukin sarki ya ba da labari a cikin littafinsa mai tsarki cewa bai aiko bai turo da wani manzo ba wala nabiyin hakanan bai turo da wani annabi ba illa idza tamanna face sai ya kasance duk lokacin da wannan annabi ko manzon yayi karatun alqur'ani ko yayi yunkurin karanta alqur'ani ko littafin da aka saukan masa a matsayin wahayi alqa ash-shaytanu fi umniyatihi sai shaɗan ya jefa wani abu na wasu wasi a cikin karatun wannan annabi ɗan uwan fahimta babu wani annabi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allah ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allah ayati wallahu alimun hakim haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul hajj aiko babu wani manzo ko annabi da Allah madaukakin sarki ya turo shi face duk lokacin da wannan manzon ko annabi yayi niyyar karatu ko yake karanta abinda Allah ya sauka masa na wahayi sai shedan ya lalabo yayi nufin ya jefa waswasi a karatun wannan annabi idan shedan yayi kokari ya jefa waswasi a karatun annabi ya kuma ni ko kai an fahimta a sakon aiko ya kuma ni ko kai to sai dai shi da yake annabin Allah madaukakin sarki ne sai Allah ya ce fa yansaqullahu ma yulqi shaytan sai Allah ya marmaza sai ya goge sai ya tafiyar da wannan abin da shaitan ya yi niyyar jefawa sai kuma Allah ya tabbatar da ayoyinsa da yake so ya tabbatar a zuciyar wannan annabi shikenan abin ya kau shi annabi ne yana da isma yana da kariya daga Allah amma ni fa ba da wannan kariyar kai ba baka da ita shine abin da malai yake so ya ga mana yace wasalafu kulluhum ala anna al-ma'na idza tala alqa ash-shaytanu fi tilawatihi yace dukkanin magabata sun tafi akan cewa abin da ake nufi da umniyatihi shine idan yayi karatu ko idan zai yi karatu sai shedan ya jefa wani abu na waswasi a cikin karatun wannan annabi sai malai ce fa idza kana hadha fi'luhu idan ya kasance wanda shine aikin shedan ma'ar rusuli alaihi musallam tare da manzanni tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare su fa kaifa bi ghairihim ya kuma ga wasu su wanda ba manzanni ba idan shedan ya samu jara'a da karfin halin da zai kokarin sanya wani abu na waswasi a cikin karatun annabawa da manzanni ya kuma wanda ba annabi ba ba manzo ba kaga shi yafi shedan da'i yafi masa saukin me ya jefa wani abu a cikin abanan din abinda malam ke so ya gaya mana kenan malam ce fa idan ka wali hada shi sa zaka samu yughlaqul qari'u taratan wani lokaci mai karatu sai kaga yana rikicewa a cikin karatunsa wa yukhlaqu alaihi alqira'a wani lokaci sai kaga karatunsa ana takuda masa shi ana gauraya masa shi wa yushawwishuha alaihi ana rikita masa lissafi ana sa masa kokonto akan karatun nasa yana karatu to amma sai kaga karatun nasa duk yana rikice masa ba dan bai iya ba saboda me saboda abinda shedan yake so ya lalata masa karatun nasa ya hana shi fa yakhbatu alaihi lisanuhu sai ga harshen sa yana me yana rikicewa harshen sai yana dukan juna ya kasa karatun daidai aw yushawishu alaihi dinuhu wa qalbuhu ko ga zuciyarsa da zuciyarsa tana masa wasa fa idza hadara inda alqira'ati duk lokacin da mutum ya halatto wajen karatun alqur'ani lam ya'dim minhu alqari lam ya'dim minhu alqari hadha da wahala ka samu wani mai karatu ɗaya daga cikin abubuwan da malamin lissafa bai bujiro masa ba ko dai shaɗan ya hana ka jin daɗin karatun gaba ɗaya kana karatun amma ka ji ba ka jin daɗinsa ko ka ji harshenka yana harɗewa ko ka ji karatun ma kawai ka manta shi ka iya shi ka manta shi wani lokaci idan wato Allah maɗaukakin sarki mai iko wani lokaci sai ka ga suratul fatiha mutum ya zo sai mutum ya taɓa ta a suratul fatiha ba haka bane kaga suratul fatiha dai ina ji akwai wanda ya taɓa zama ya da suratul fatiha duk galibi ko sai ka taso ka zaka iya ba haka bane amma sai mutum zo karanta suratul fatiha wallahi sai kaga ya kasa ai ta tuna masa kaga ya kasa ai ta tuna masa ya kasa saboda mu'jiza alqur'ani na farko na biyu kuma saboda yadda shedan yake kokari ya lalata ma karatunka hakan ya fara ai da wani sahabi daga cikin sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai suna Uthman ibn Abil As duk lokacin da ya fara karatu sai karatun sai rikici da ya fara karatu kawai sai haɗe kuma mahaddacin yana ɗaya daga cikin mahaddacin al'ur'ani sau da ka sai kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙara za mu zo makaranta sai annabi ya ce masa ai wannan wani shaidan da shi aikinsa kenan ya zo ya rinka rikita mutane lissafi lokacin da suka shiga sallah ko suke karatun al'ur'ani sunansa ma khinzabul ko khunzubul sunan shaidan kenan shaidanin sunansa kenan khunzubul ka san daga je khunzubul ai za a aikata aikinsa kenan shi hana karatun al'ur'ani sai annabi ya ce daga yanzu ka ƙara jinsa ka juya ka ce ya uzu billahi minash shaitanir rajim ka tofa sa uku kana sallah ka ce ya uzu billahi minash shaitanir rajim to uzu billahi minash shaitanir rajim ka sa uku bangaren kan hawo wannan sahabi Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu yace ina aikata haka fa azhaba Allahu anni sai Allah ya tafi min da shi yace ina aikata haka shikenan sai na daina jin wannan abu sai abin ya tafi ashe kaga daga menene kenan daga shaitan ne hakan amarin yake malai ce to da wahala idan mutum ya zo karatu ɗaya daga cikin abubuwan da lissafa ba su bujuru masa ba wa rubama jama'aha wani lokaci ma sai shi ɗan ya tattara masa duk abubuwan da muka ambata ya rikita masa ɗin ya hana shi karatun ya hana shi jin daɗin haka lahu fa kana min ahammil umuri daga cikin mafiya mahimmancin al'amara al-isti'azatu billahi minhu shine ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shedan lokacin da zaka karatu mutanen da suke da aljanu galibi za ku samu yara wasu daga cikin su wallahi ma da ta alqur'ani ne amma lokacin da suka haɗu da lalurar aljanu ta aljanu ya shafe su sai ka nemi haddan nan karasa sai karasa ina hadda take kuma inda Allah madaukakin sarki zai taimaka aljanin ya fita ta hanyar ruqiya a kore shi wallahi ta gaga da ta suka dawo akwai wanda sai ya ɗauko ƙur'anin zai karanta ko sai ta ɗauko ƙur'anin za ta karanta wallahi kawai sai dai kaga tana ta kuka kawai ba za ta iya karatun ba sai dai ta ta kuka duk karatun sai ta neme shi ta rasa wannan na ɗaya daga cikin sharrin shaɗani kai da baya jikinka kuma sai biyu ka ta hanyar wasu wasu ke min sharrin wasu wasu khannas kun ga al-khannas shine wanda yake a ɓoye a ɓoye wanda ba ka ganin sai dai ta sa maka wasu wasan haka to Allah madaukakin sarki ya ƙara kare mu daga sharrin sa wa minha daga ciki anna shaytana ahrasa ma yakunu ala al-insan shaytani mafi abin da yafi kwadayi ga dan adam inda ma yahimmu bil khairi duk lokacin da adam yayi niyya aikata wani aikin alkhairi wa yadkhulu fihi zai shiga cikin wannan aikin alkhairi fa huwa yashtaddu alaihi hina idhin li yaqta'ahu anhu zai tsananta a gare shi dan ya ga ya yanke shi daga aikata wannan aikin alkhairi duk lokacin da kai aikin niyya aikata wani alkhairi kowanne iri ne to shedan a lokacin hankalinsa yana dawa zuwa gare ka gaba daya domin me domin ya gaba ka aikata wannan aikin alkhairin ka samu lada ka wuce shi saboda ka sai ta kawo maka abubuwa uzurruka kala-kala don ya ga yanke ka daga wannan aiki wa fi sahihi an nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sahihi al-bukhari daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta inna shaytanan haqiqa shaytani tafallata alayya al-barihata ya fado min ya zo wajena a daren jiya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ku kalli irin wannan nasoshi da kyau shedani ne fa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallah ya dauko bakin wuta wai zai kona manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisin ya nuna yana cikin bukhari annabi yana sallah sallar dare saboda haka shedani sai wani ifritin ifritin ne jinni zai dauko bakin wuta zai zo ya farma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga sai ce fa arada annabi ya ce sai shaidan ya yi nufin ayya kasa ala salati da yanke mun sallata shine burinsa babban tashin hankalinsa don mai manzan Allah zai zo yana sallah yana kiran Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya zo da yake haɗu da manzan Allah ne kira da mutum tsara tabbata a gare sai annabi ya kama shi ya shaƙe shi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa annabi ya damke shi damka irin ta maza eh annabi ya ce sai da naji sai da naji danshin yawunsa a hannuna saboda ya matsu da matsan manzan Allah ta wasa ce sallallahu alaihi wasallam yadda muke shi ce sai da na je abin nan din danshin yawun sa hannuna annabi ya ce wallahi da ba dan na tana da addu'ar dan uwana Sulaiman alaihi salam ba shine da shi da addu'ar da yace rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulki wanda bai dace ga wani a bayana ba shine mulkin aljanu da mutane da tsuntsaye da dabbobi duka annabi ya ce na tuno da wannan addu'ar tasa ne shi sa kawai sai na sake shi ya ce amma da sai na ɗaure shi a ɗaya daga cikin dirakun masallaci yara tashi su rinka kallon suna wasa da shi da safi yadda kasan ake ɗaura sa da daddare yara su tashi zo su gani su rinka zo tana tsokanarsa annabi ya ce irin haka zan masa in ɗaure shi yara duk su zo su gan shi annabi ya ce to kaga in haka kaga kamar mulkin annabi suleiman ne ake maimaita shi kenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sai ne wa annabi suleiman kara sai na sake shi ya tafi amma babban abin da ya kamata mu fahimta annabi yana sallah shaidan ya faɗo masa ya kuma ni ko kai an gane duk ƙarfin imani na manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi Allah madaukakin sarki ma ya ce masa wallahu ya asimuka minan nas Allah ya baka kariya daga mutane duk ma daga menene Allah madaukakin sarki ya ba annabinsa kariya amma shaidan ya ƙarfin halin zuwa cutar da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai dai bai samu nasara ba da galaba ba to ni ko kai su suka fi sauki wa shedan ya faɗo musu lokacin da suke wani aikin alkhairi sallah yake yi ko manzon Allah ne shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mafi girma daga cikin ayyukan ibada ko mafi girma daga cikin mutane gaba daya shedan ya faɗo masa bare ni da lokacin da zan shiga sallar ma ina ji zuciyar mu tana wani wajen lokacin da zamu shiga sallar galibi zuciyar kama wani wajen take ka shiga zuciyar ne da wani aiki a cikin ranka baka ajiye aikin a gefe baka ce a'a bari in je in gama da janibin Allah madaukakin sarki na bauta wa Allah madaukakin sarki na fuskanci Allah madaukakin sarki ba a'a da abin ka shiga a ranka saboda ka da manufa biyu ka shiga kana sallar wancan abin yana faɗo maka kana sallar wancan abin yana faɗo maka kaga mun muka fi cancanta kenan shedan ya mana irin wannan Allah madaukakin sarki ya kare mu بالت وفي مسند الإمام أحمد من حديث صبرة ابن أبي الفاكة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتناجم أن الله إرادة أمن تسأر تبت أغريشنا سوى إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه حقيقة شيطان يا زونا أدوة هنيا دي سمتن زي وتي دوة هنيا تأن أدم شيطان يا زونا ييداك وينا جرن سيزوي على كدش فقعد بطريق الإسلام فرقوا يفارز مع هنيا المسلمين ما أنا كده متين زمتو مسلمين كنا فقال sai shaɗan ya ce da mutum a tuslim wata zara dinaka wa dina aba'ika yanzu ka musulunta ka bar addinin iyayenka da addinin kakanninka wa aba'i aba'ika da addinin kakanninka fa asahu fa aslama idan mutum Allah ya taimake sai ya saba wa shaɗan sai ya musulunta ya ce sai an musulunta sun maƙa'ada lahu bi tsariƙin hijirati sannan sai ya zo zauna mutum a ɗarika a hanya ta hijira ya hana shi yin hijira faƙala shaɗan ya ce da shi a tuhajiru yanzu za ka je ka hijira wata zara arbaka ka bar ƙasanka wa sama'aka ka bar samanka ma'ana ka bar iyayenka da 'ya'yanka ka bar ƙasar da kana yi a cikinta duk abin da ka taso a cikinsu ka bar shi wa inna ma matsalul muhajir sai shi ya buga maka misali sai ce kaga kwatankwacin mutumin da yake hijira kalfar su fi tsuwani kai ka ce kamar doki ne wajen yadda ake masa talala kamar yadda ka za a samu doki a ɗaure shi a jikin dirkan nan a sa masa doguwar igiya iya inda dokin yake iya yin yawo ya yi kiwo a wajen shine ina iya inda igiyar ta tsaya ko da ya je ƙarshen igiyar zai mai zai dawo kaga ba shi da cikakken yanci ko yace to mu hijira ka yake kaje garin da ba garin ku ba baka san kowa ba ba ba iyayenka ba ƴan uwanka ba kaza ka zama kawai bako yayi ta zuga mutane akan haka fa asahu fa hajar mutun da ya saba wa shedan nan ma ya je hijirarsa thumma qada lahu bi tariqil jihad sannan kuma sai ya zo ya ƙara zauna mutun a hanyar jihadi wa huwa jihadun nafsi wal mal mal yace jihadin zuciya da kuma jihadin dukiya ya hana ka yin jihadi da zuciyarka ya hana ka yin jihadi da dukiyarka ya hana ka yin jihadi ma da jikinka gaba daya fa qala shaytan ya rinka ce da mutum to qatil zaka fita ka je ka yaki yanzu fa tuqtal a kashe ka fatun kahal mar'a mataka aje a aure ta wa yuqsamu al-mal arabe dukiyarka gaba daya kaji shi abin da yake kwadaitan masa kenan qala sai annabi ce fa asahu fajahada nan ma sai mutun ya saba wa shedan sai je yayi me sai je jihadin to ba iya waɗannan abubuwan da annabi ambata kadai ba sallallahu alaihi wasallam misali ne annabi ya bayar duk wani abin da ka sani shedan yana zama a hanyarsa hanyar zuwa makaranta hanyar girmama iyaye hanyar duk wani abin da ka sani na alkhairi shedan zai zana maka a hanyarsa kuma irin waɗannan maganganun zai rika maka su a cikin zuciyarka a cikin zuciyarka ba fitowa zai ka ganshi ce maka wani kan a'a ko wasu wasi ne kawai zai maka sai ka yi niyya kawai sai ka sai a sai a ka kwance niyyar ka fasa to kaga shedan ya samu nasara kenan wannan irin wa'azin nasa da irin muguwar raziya ta sa ta sha kenan akan ka ta samu nasara akan ka wannan hadisi yan uwa Imam Nasa'i ya fitar da shi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad hadisi ne da yake ingantacce فالشيطان بالمرصد للإنسان على طريق خل على طريق كل خير الشيطان yana nan a madakata yayi daku a kowace hanya ta alkhairi ta mutum fa amara subhanahu al'abd an yuhariba aduwahu sai Allah madaukakin sarki ya umarci mutum da ya kokari ya yaki makiyinsa shine shaytani allazi yaqtau alaihi tariqa wanda yake kokarin yanke masa hanyar alkhairi wa yasta'iza billahi ya rinka neman tsarin Allah madaukakin sarki minhu daga gare shi awwalan sun mai akudu fi sayar a karan farko sannan ya ci gaba da tafiya ma'ana yadda ya zo zauna maka a hanya idan ka zo dan fashi ne da makami za ka yi tafiya ya zo kan hanyar ka yi zauna ya za ka yi masa idan ka zo in za ka iya za ka yaƙe shi ka buge shi idan ka gama sai ka yi mai sai ka wuce to shi ma shi ɗan haka haka yake tun da ya tsaya maka sai ka ƙoƙari ka yaƙe shi iya ka ci iya ka sannan sai ka ci gaba da tafiya kama annal musafira kamar yadda matafi idan araba alaihi qati'u tariqin idan dan fashi ya bujuro masa ishtaghala bi daf'ihi zai shagala ne wajen tunkuɗe dan fashin da hana shi karɓar kayansa thumman dafa'a fi sayrihi sannan ya ci gaba da tafiya a cikin tafiyarsa malai ce intaha muftasara anan magana da aka ciro daga babban malami ibn al-qayyim al-jawziya ta tiki a cikin littafin sa ighafatul lahfan amma sayid shaytan kamar yadda ne ishara a gare shi wancan sati da ya gabata a nan za mu dakata insha Allah ta'ala sai idan Allah kai gobe za mu tashi akan na biyu ko na uku daga cikin abubuwan da malam ya kawo mana guraren da ya kamata a ce mana neman tsari daga a cikinsu abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله